وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال متى يو ترق وتن ربيع الأول شكرا جبو إيدة تريه إيدة أربعين دبقوا هجرة من زنزيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shi ne dace da ɗaya ga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar ashek muhammad salih al-gufaimin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba manta ba wancan sati da ya gabata muna cikin fasali na takwas fasalin da malam ke mana bayani game da siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun gangaro zuwa fara karatu mun karanta suratul fatiha da yadda ake karanta ta sannan ma yace bayan masallaci ya gama karatun suratul fatiha zai yi dan shiru kaɗan sannan kuma sai fara karatun sura wancan shiru dan kaɗan da malam ya bayyana ya kawo hadisi na imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu sai dai yawa wancan hadisi a zahiri bai inganta ba kamar yadda da yawa daga cikin malaman hadisi suka ba a fashi illa iyakaci malamai suka ce shuru da ya tabbata daga annabi kira da abinci su tsara tabbata a gare shi shuru ne guda biyu annabi yakan yi shuru sallallahu alaihi wasallam idan ya kabbarar harama shi ne lokacin da zai karanta ɗaya daga cikin adbiyatul istifta addu'o'in buɗe sallah kaga wannan shiru ne mai dan tsayi tunda mutum zai karanta gwargwadon Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya zuwa ƙarshe tana da dan tsayi kaɗan sai shiru na biyu shine shirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi lokacin da ya gama karatun sura shi ma wannan ba wani shiru bane wanda za a faɗe shi ba wani shiru bane mai tsayi a'a shiru ne gwargwadon mai da numfashi gwargwadon yadda kake raba ayoyi yadda muka ce annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi baya hada tsakanin aya da aya qul huwallahu ahad allahu samad to haka irin dan wannan shirin ne to idan ka kai karshe suhufi ibrahim wa musa allahu akbar ina fatan fahimta ba wai shiru bane da za a ce har an iya kididdiga adadin wasu bintuna ko abin da ya kamata ka a'a gwargwadon kawai da za ka mai da numfashi shi kenan sai ka tafi kaga shirin da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa shine shuru tsakanin kabbarar harama zuwa fara karatu wannan shiru ne mai wannan shiru ne mai dan tsayi kana sannan malam ya fara mana bayani game da karatun sura wanda ya kawo mana yadda ya kamata a ce masallaci yana mu'amalanta karatun sallarsa sallah azhar da la'asar da magriba da isha kowace ga yanayin surorin da ya kamata a ce a karanta wanda malai kawo mana al-mufassal zamu tashi daidai inda malai ce wa qad rawa an-nasa'i an Sulaiman ibn Yasar an Abi Hurairah malai ce hakika Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi a cikin sunan nasa daga Sulaiman dan Yasar shi kuma daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان sahabi abu da Allah kara masa yarda yace ban taba sallah ko ban yi sallah a bayan wani ba wanda sallar ta tai kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani sai ya faɗi sunansa wannan shi marwacin hadisin bai faɗi sunan nasa ba saboda ba shine abin da yake so ya tabbatar ba abin da yake so ya tabbatar shine wace irin sallah shi wancan din yake yi wacce sahabi abu rairu ke cewa sallah ce irin ta manzan Allah kira da aminci su tsara tabbata a gare shi ƙala suleiman suleiman ibn yasar wanda ya rawaito hadisin daga sahabi abu rairu sai ya ce kana yuqilu rak'atayn shi limamin da Abu Hurairah yace yana sallah irin ta annabi ga yadda yake sallah kana yuqilu rak'atayn al-ulayn ya kasance yana tsawaita raka'o'i guda biyun farko min adh-dhuhr da sallah azhar idan ya tada sallah azhar yakan yi dogon karatu a raka'o'i guda biyun farko wa yukhaffifu al-ukhrayn guda biyun karshe kuma yakan takaita su yayi su gajeru tunda ana karanta gurgudan fatiha ne kawai wata ruwaya ya tabbata annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi idan ya kabbar sallar azhar marwacin hadisin ya ce kakan tashi daga masallacin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ka je a wali a wali wata unguwa ce a can ƙasan madina ya ce kakan tashi ka je wannan unguwar misali ka kama ruwa ka dawo kai alula sannan ka samu annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi a raka'a ta farko saboda yadda yake jan karatu saboda ka'ida a yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sallarsa raka'a ta farko yana tsawaita ta saboda ma musu samu sallah saboda kada raka'a ta farko ta hubcewa ma mu sai a yi ta mai tsayi raka'a ta biyu sai a yi ta wacce ba ta kai wannan tsayi ba rakoyi guda biyu karshe kuma dama fati ake karantawa kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala yace wa yukhaffifu al-ukhrayni yana kuma takaita guda biyu karshe wa yukhaffifu al-asra ita kuma sallar al'asar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana takaita ta wa yaqra'u fil maghribi bi qisar al mufassal yana karantawa a cikin sallar magriba qisar al mufassal wanda mun yi bayanin satin da ya gabata ko yawa qisar al mufassal din na kasa su ne muka ce sun tashi daga ina idan ya kuwa suna biye da ni daga ina muka ce qisar al mufassal sun tashi an manta qisar al mufassal mun mun kasa muka ce akwai tsawal ko akwai awsat ko sannan akwai kisar maka ce su dogayen sun fara daga ina ne daga ƙafo yawwa gajerun kuma sun fara daga ina wadduha suratul duha ya kuwa a rike karatu Allah ya samu dace yakan karanta wa yaqra'u fil maghribi bi qisar al mufassal daga qisar al mufassal wa yaqra'u fil isha'i bi wasat al bi wasat al mufassal yakan karanta a cikin sallar isha kuma daga na tsakiyar ويقرأ في الصبح بطوال المفصل صلى أصباه كما شي wannan limami yakan karanta dogayen daga cikin al-mufassal din wannan hadisi imamu nisa'i ya fitar da shi a cikin kitab al-iftitah al-iftitah babu takhfif al-qiyam wal qira'a qala fi fath al-bari al-imam ibn hajar al-asqalani ya fada a cikin littafin safatul bari sharh sahih al-bukhari akhrajahu an-nasa'i wa sahahu ibn khuzaimah wa ghayruhu ya ce wannan hadisi imam nisa'i ya fitar da shi ya kuma ibn khuzaima khuzaima kuma ya inganta shi da shi da wani sa daga cikin malaman hadisi wa qala fil bulugh haka nan da ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin kitabin sa bulughul maram wanda littafi ne da yake sananne a wajen kowanne ɗaya daga cikin akhrajahu an-nasa'i bi isnadin sahih yace imam an-nasa'i ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa rawahu ahmad bi lafdh imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da lafazin ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل يكن كرنتا أتكن ركوئي قلابي فرقو نسل المغرب ركوئي قلابي فرقو نسل المغرب يكن كرنتا قصار المفصل وأن نلقى جزيرون سورة سورون نقرشن القرآن ويقرأ في الأوليين من العشاء يكن كرنتا كما ركوئي قلابي فرقو نسل العشاء min wasatil mufassal daga na tsakiyar tasu wannan hadisi shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi sai malai ce wal mufassal gashi nan malai zai bayyana ma da muka gabatar wancan sati yace wal mufassal surorin da ake kiran su al mufassal yabtadi min surati qaf ila akhirin nas suna farawa ne daga farkon suratu qaf zuwa karshen suratul nas wa tiwalul mufassal dogayen daga cikin mufassal din suna farawa min qaf daga qaf ila amma yatasaaluna zuwa suratu amma suratul nabai kenan kamar yadda muka bayani wancan sati wa awsatuhu na tsakiya daga cikin mufassal din kuma suna farawa ne min amma ila dhuha daga amma yatasaaluna zuwa wadhuha wal layl idza saja wa qisaruhu min adh-dhuha ila akhir suratin nas su kuma gajejjerin sukan fara ne daga suratul duha zuwa ƙarshen suratul nas وسمي مفصل mufassalan li kasrati fawasilihi an ambace su ne da al-mufassal malaiti saboda yawan rabewa da ke tsakanin sura da sura saboda haka sura ne sura suroni ga dadderu in ka fara wa buha wal layli idza saja sai ka ka zo karshe sai ka fara lam nashra laka sadar sai ka zo karshe wa tin wa jadu sai ka zo karshe ba haka bane dukkanin su yan ga dadderu ne da ka fara wannan sai ka ka gama ta sai ka bismillah ka shiga wuta kaga akwai fasil baina akwai me akwai abin nan tazara ko ce rabuwa tsakanin wannan da wannan nan da nan idan ka kwatanta da surorin da suke sama eh wata sura ita kadai sai ka samu kusan izu biyar ce ba rubi guda daya wata izu uku wata izu biyu kaga da yawa eh zama ɗaya ma an ka zauna in baka da himma ba lalle ka iya gama ta ba to amma wannan fa izu ɗaya ma gaba ɗaya sai ka gama shi a lokaci guda ɗaya kuma surori masu yawa a ciki to shi zaka ce musu mufassal malai ce li anna suratan qasira saboda surori ne a cikin su waɗanda suke gajejjeru وهي سنة وهي سنة في ركعتي الصلاة الثنائية malai ce karatun sura mutum ya karanta sura a cikin sallah sunna ce fi raka'atai salati sunaiya a cikin raka'o'in sallar da suke guda biyu idan sallar da za ka yi guda biyu ce kamar sallar asubahi da muka gama yanzu to wajibi ne akan ko kuma sunna ce mai karfi akan ka kowace raka'a daga ciki ka karanta mai sura bayan bayan ka gama karanta fatiha wa fi raka'atayn al-ulayn min ghayriha hakanan sunna ce mai ƙarfi ka karanta surori a cikin raka'o'i guda biyun farko na sallar da raka'a ta babi bace kadai kamar sallar magariba isha azhar la'asar dukkanin su raka'o'in su sun fi guda biyu biyu idan kai biyu zaka karo ɗaya wannan sauran kuma zaka karo guda biyu biyu to a biyun farkon sunna ce mai ƙarfi ka karanta sura bayan ka kamar suratul fatiha malik rawal bukhari wa muslim an abi qatada imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sahabi abu qatada al-ansari Allah kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kana yaqra'u fi rak'atayn al-ulayn min adh-dhuhr wal 'asr annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a cikin rak'o'i guda biyun farko na sallah azhar da la'asar بفاتحة الكتاب وسورة يكن كرنت سورة الفاتحة لكم سورة سي النبي ذاك سورة دا تيما سي كرنتا صلى الله عليه وسلم وفي رواية أتكن وترواية كم يتي وسورتين دا سورة غرابي معنى قوة ركعة أخوي سورة تتدبن كنا صلى أزهر ركعة فرقو أخوي سورة بايا فاتحة ركعة تبي أخوي سورة بايا فاتحة كاغن كا أولا دوانا سنزما سورتين كنا وانا حديثي مالتي الإمام البخاري ابتدشي أسكن كتاب الأذان أو كتاب الأذان باب القراءة في صلاة الظهر وفي أخرى للبخاري أسكن وترواية إمام البخاري ليتي وسورة سورة النبي كان كرنتا سورة الفاتحة أركوين فرقو لكم سورة سورة معنى قوة ركعة بسورة تدبم زمن كنتا ويسمعنا الآية أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكن جيدهم آية وللوكة ma'ana a sallar da annabi yake boye karatu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci sai a ji annabi ya bayyana wata ayar ta fito karar an ji ta dan ku an fahimta sallar da annabi yake boye karatu kamar sallar azhar ai dukkanin ta abin yake yin ta ko ba a jin karatun ta sai dai ana so bakin ka ya rinka motsa wannan shi ke tabbatar da cewa kana karatu ba a yin karatun sallah bakin ka gum duk mutumin da ya zo ya tsaya ya ce Allahu akbar ya gum yake karatun alqur'ani a zuciyarsa ya gama bai yi sallah ba saboda bai karanta suratul fatiha ba suratul fatiha kuma rukuni ce daga cikin rukunin sallah ya za a yi mu gane kana karanta fatiha shine maga bakin ka yana motsi annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suna gane yana karatu yadda bakin hajjemin sa yana motsawa ira da amince tsara tabbata a gare shi tunda annabi ira da amince tsara tabbata a gare shi yana da cikakken gemu saboda haka idan yana karatu gemin yana motsawa sahabbai suna hango shi ta baya kaga shi ya tabbatar da ni yana karatu to a sallah azhar din da ake koye karatu wani lokaci annabi na cikin karatu sadi sai a ji ce ihdina siratal mustaqim a sallah azhar an fahimta yawa sai ka ji kai da kake da kake bayan sai aka ji sosai yanzu tunda akwai lasbika kowa zai iya ji kawai ana cikin sallah sai a ji ka ce ihdina siratal mustaqim an fahimta sai ka ci gaba da sauran abuwi annabi kan yi haka saboda haka idan limami wani lokaci ce idan na sauran kada ku mai tasbihi ku ce sai ya yi rafkalwa ina ba ta fahimta yayi sunna ne yayi sunna kai ma sai ka daga da annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake nufi yustami'una al-ayata annabi yana jiyar da mu aya ahyanan wani lokaci ba ko da yaushe ba eh kai ma ka dauka kuma kai kai kullun kullun wannan shi ma kuskure ne ahyanan aka ce wani lokaci annabi kan jiyar da mu aya wa yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ukhrayayn annabi yakan karanta a cikin raka'o'i guda biyun karshe bi fatihatil kitabi da suratul fatiha ita kadai hada lafzu muslim wannan lafazin imam muslim ne wa fi riwayatin yadda yazo a cikin wata riwaya shine wa kana yutawwilu ar-raka'atal ula ya kasance yana tsawaita raka'ar farko min adh-dhuhri a cikin sallar azhar wa yuqassiru ath-thaniya yana takaita ta biyu wa kadhalika fi subhi haka nan kuma a cikin sallar asubahi wannan ana bayani hatta a cikin sallolin da ake karatu a cikin su kenan a raka'a ta farko rako'in da ake karatu a cikin su a karatun sura a raka'a ta farko annabi kan yi dogon karatu raka'a ta biyu kuma sai yi ne sai yi gajeri wanda bai kai wannan ba wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Adhan babu يطول باب يطول في الركعة الأولى ومسلم الإمام مسلم يفتد الشيء في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر وفي رواية للبخاري يادو أذكر رواية البخاري وذكر قراءته يا أمبتي كراتم من الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أتكن صلى أزهر في الأوليين أتكر ركوئي قدابي فرقو بأم الكتاب لسورة الفاتحة والسورتين لكم سورة قدابي وفي الركعتين الأخرين أتكر ركوئي قدابي أرشيكما yakan karanta bi ummil kitabi da suratul fatiha ita kadai thumma qala sannan sai yace wa yusmi'una al-ayata annabi yakan ji yadda mu aya yana karatu a koyi sai mu ji ya bayyana wata aya yadda kowanne ne daga cikin mu zai iya ji wa yutawwilu fi rak'ati al-ula annabi yakan tsawaita karatu a cikin raka'ar farko ma la yutawwilu fi rak'ati thaniya irin yadda baya tsawaitawa a cikin raka'a ta biyu raka'a ta farko karatun ta kan fitsayi sama da raka'a ta biyu wa haka za fi al'asri wa haka za fi subhi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yake a sallar la'asar haka yake yi yan uwa a cikin sallar asubahi duk sallar da ake bayyana karatu to sunna ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe dan uwa kai karatun sallah a cikin raka'ar farko mai tsayi a cikin raka'a ta biyu kuma kai dan gajere abinda nake nufi mai tsayi ba wai ka tsawaita karatu a'a hatta a cikin salolin ma da ake gajarta karatu ya kasance karatun raka'ar farkon ya fi na biyu wannan shi ne mafi yawan abin da aka samu an rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani lokaci akan samu kuma sai kaga sallar da manzan Allah ya raka'ar da manzan Allah ya yi dogon karatu a cikin ita ce ta biyu ira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka samu raka'a ta biyu ta fi ta ɗayan tsayi amma wannan nadirin jiddan ɗan kaɗan ne an samu kamar da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala alayhi wa fi riwayatin ukhra amma fi rak'ati al-akhira min al-maghrib wa fi rak'atayn ukhrayn min adh-dhuhr wal 'asr wal isha fala yaqra'u siwa al-fatiha malai ce amma a cikin raka ƙarshe ta sallan magariba wacce raka ɗaya ce daman ta ƙarshen wafin raka ta yi ni ukura ya yi ni haka nan a cikin raka'o'i guda biyun ƙarshe minar zuhuri wal asiri wal isha sallah a zahar da la'asar da isha wanda tana da guda biyu biyu kowanne a ƙarshe sai ya ce fala ya ƙara'u annabi baya yin karatu siwal fatihati banda suratul fatiha ita kaɗai yake karantawa wa in qara'a ziyadatan 'ala al-fatiha ahyanan fa hasan idan masallaci idan masallaci mai sallah ya karanta wani abu bayan fatiha a cikin rawayi guda biyu karshe malai ce fa hasan yayi kyau babu laifi dan uwa fahimci wannan da kyau ma'ana raka'o'i guda biyu karshe na sallar la'asar azhar da isha da guda ɗayan karshe ta sallar magariba inda wani lokacin bayan ka gama karanta suratul fatiha akwai sai kaga akwai raran lokacin da liman ya baka dama sai ka ce kullu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad zada salatuka insha Allah ina fatan da mutum azza a sallaka ta yi babu da bi za mu zo mu ji insha Allah ta'ala rawa muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu malai ta imam muslim ya fitar da hadisi daga abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kana ya kasance ya qara'u fi salati dhuhri yana karatu a cikin sallar azhar fi rak'atayn al-ulayn a cikin rak'o'i guda biyu farko fi kulli rak'atin qadra 30 aya ya uwa mu ji wannan hadisin da kyau annabi yana karantawa a cikin rak'o'i guda biyu farko na sallar azhar gwargwadon ayoyi 30 gwargwadon ayoyi 30 wa fil ukhrayni a cikin guda biyan ƙarshe na sallar azhar raka'o'i biyan ƙarshe na sallar azhar wanda abinda muka fi sani shine fatiha kadai ake karantawa to annabi shi yana karanta qadra 15 aya gurgudan aya 15 gurgudan yadda zan karanta aya 15 dan kwa fahimta da kyau kaga istinbatin abinda zaka yi a cikin wannan hadisi shine karatun fatiha gaba da total fatiha aya nauti aya nauti bakwai ce to kuma an ce annabi yana karantawa a raka'ar ƙarshe ta sallah azhar guda biyu gwargwadon yadda kanta sotul mai ayoyi nawa aya goma sha biyar kaga sai nuna maka ashe bayan annabi ya karanta sotul fatiha yana karanta mai wata sura wani lokacin kenan dan uwa fahimci wannan da kyau to shine abin da istinbatu hukunci yake nufi au qala nisfa zalika ko kuma abinda marwayin hadisin yace annabi yana karanta kusan rabin abinda ya karanta a rakoi guda biyun farko idan rakoi guda biyun farko annabi yayi minti biyar rakoi guda biyun karshe annabi sai yayi minti biyu da rabi ko kuma idan ya karanta aya 20 arka'a guda biyun farko sai karanta aya 10 arka'a guda biyun karshe misali gwargwadon yadda ya karanta aya guda 10 wa fil 'asr fi rak'atayn al-ulayn haka nan a cikin sallar al-asr rakawoyi guda biyun farko fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a annabi ya karanta qadra qira'ati 15 aya gurgurde da karanta aya 15 wa fil ukhrayn a cikin guda biyun karshe na sallar asar kuma qadra nisba zalika yakan karanta gurgurdan rabin ayoyi 15 in kuwa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabun salati babul qira'ati fi dhuhri wal 'asr dan kuwa abinda wannan bayani ko wannan karatu yake nuna mana shi ne babu laifi wani lokaci idan kai karatun fatiha a rakawai guda biyun ƙarshe da ba a karatun sura a cikinsu kai izafar ka jingina wani abu na sura daga cikin sauran alƙurani ba matsala ba komai ina ba ta fahimta kaga wannan ya ci karo da abin da yake cikin mazhaba na malikiya ko wanda idan mutum ya ƙara sura a cikin raka'ar da ake karanta fatiha kadai zai yi zai yi sujjada an fahimta to amma kaga yadda hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka nuna ba haka bane haka nan mazhabar hanabila da wasu mazahib din duk sun tafi akan cewa mutum zai iya karantawa kuma kuma daga ga hadisi karar wanda zai iya fitar da wannan hukunci da babu laifi idan mutum ya karanta sura bayan suratul fatiha wanda wannan kuma shine daidai insha Allah ta'ala wa yataharra fi ma yaqra'u ba'da al-fatiha sai ma laifi mai sallah ko limami ko wanda yake sallah shi kadai zai kirdadi zai kokari ya hararo fi ma ya karau cikin abin da zai karanta ba'da al-fatihati bayan sallar fatiha ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yakirda da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya karau bihi yana karantawa da shi a cikin sallarsa fa min zalika daga cikin abinda annabi yake karatu da shi a cikin sallolinsa fi salatin fajr a cikin sallar asubahi sai ma lai bukhari wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da annabi yake karanta a sallar asubahi tunda annabi ya yi sallar asubahi ta fi nawa ba za a iya girga ba da yawa to amma an ɗan ciro mana wasu ne daga ciki don kai maka samu samfal idan ka tashi sallar asubahi sai ka ɗauki wani abu daga cikin abin da annabi ya yi karanta sai ka karanta sallallahu alaihi wasallam idan ka karanta wani na annabi ka karanta wani wani abin daban sallar ka ta yi babu komai ina fata fahimta yawa imam al-bukhari ya fitar da hadisi da muslim wal lafz wannan lafazin na imam muslim ne an abi barzah al-aslami radiyallahu anhu karbo wannan hadisi daga abi barzah al-aslami Allah kara masa yarda yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya qara'u fil fajr yana karantawa a cikin sallar asbahi ma bayna 60 ila al-mi'a min al-mi'ati aya abin da ya kai daga aya 60 zuwa aya 100 sallallahu alaihi wasallam wa fahimta da kyau ko shi shi sa na gaya muku a bayan ce ku saurara ku ji yadda annabi yake sallarsa ta asubahi da sallarsa ta azhar da sauran sallolinsa wancan abin da aka kawo su ana karanta misalin fasal da sauransu abu rada ya rawaito abu rada ya gaya mana yadda ya ji daɗin yadda wancan bawan Allah yake sallah irin ta annabi to shi kuma wancan sai ya ɗauko yadda wancan ɗin yake sallah ya gaya mana ba ba wai yadda annabi ba yadda annabi yake karatun nasa ba yadda annabi yake karatun sa shi ne yadda zamu je yanzu jira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan karanta aya 60 zuwa aya 100 amma aya 60 zuwa aya 100 a cikin raka'a ɗaya ko kuma a cikin raka'o'in guda biyu guda biyun ko duka ko guda ɗaya wani lokaci a cikin raka'a ɗaya ma annabi ya karanta haka sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma yakan raba haka amma dai abin da aka samu yan uwa kamar da zamu zo mu ji mafi yawan abin da annabi yake karanta wa sallar asubahi shi ne yakan tsawaita karatu sallar asubahi babu sallar da annabi yake tsawaita karatu a cikin ta كما كما صلى كما يدل ان شاء الله تعالى وفي روايه للبخاري يا ذو اذكر روايه البخاري وكان يقرا في الركعتين او احداهما ما بين الستين الى المئه كنجو النبي ya kasance yana karantawa a cikin rako'i guda biyu ko a cikin ɗaya daga cikinsu a cikin ɗaya kawai abin da ya kai daga aya 60 zuwa aya 100 kamar mu ba da misalin sura kamar wata sura ce ta kunshi aya 100 safat ita safat ma kaga tana da dan gajejjerun surori ko ba ta da abin nan banda ka shiga cikin ta sosai da sosai amma dai kaga safat ai tana da tsayi haggo ta kai kusan izu guda so daga tana da tsayi to yanzu suratul safat gaba ɗayanta daga farko in ka ɗauka tun daga farko zuwa ƙarshe ka zo kai sallah asubahi da ita ai mutane ya mutane ya ce complain ba haka bane za a yi complain musamman in ka kwatanta yadda aka ce annabi na karatu a hankali bismillahir rahman a hankali a hankali kuma in ya in ya aya ya tsaya sai ya ci gaba a karanta safa da na yanzu kuma sallar ba ba haka bane ana gama kuma sai sai tsaki wanda ya fitar ne yana tsaki wannan ya Allah ya kyauta dole ne kai a matsayin ka na limami sai kai mura'atin yanayin mutanen da kake tare da su eh waɗannan mutanen da muke tare da su daban wanda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sallah da su sunan su sahabbai to ba haka bane sunan sahabbai saboda ko dan mu kuma mu mu ne saboda kan zaka sallah da mutane sai ka abane yanzu sallah ma da muke wasu gani suke tayi tsayi ya dan sallah da muke zaka kusan shafi ɗaya ne ko da rabi ko ya an yi da yawa a shafi ɗaya suka ke gaba da bai shine da yawa kenan an yi sallah da yawa to amma duk da haka wani su ake kai wancan masallacin sun fiye karatu da yawa ba zai ce ba Allah ya samu dace amma dai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya 60 zuwa aya 1 rawa muslim wa rawa muslim an abdullah bin sa'ib radiyallahu anhu qala sallala lana nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha imam muslim ya fitar da hadisi daga abdullah bin sa'ib Allah ya kara masa yarda yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mana sallar asubahi bi makkata a garin makka fastaftaha suratul mu'minina sai ya bude karatu ya fara karatun suratul mu'minuna ko kace suratul mu'minuna ko kace suratul mu'minina da ana fada qad aflaha al mu'minuna hatta da'a zikru Musa wa Haruna har sai da yazo ambatan annabi Musa da Haruna aw zikru Isa ko ambatan annabi Isa kaga ina ne ambatan annabi Musa da Haruna ثم أتينا موسى الكتاب هكذا يقول abada ba ita ba ce yawwa sun ma'ace na ba ita ba ce ina aramomin ne wala kada ake na musa wa harun furkana ba ita ba ce wanda ka kuma cikin ambiya yi to cikin suratun mumin akwai da ga ambatan annabi musa da haruna a tare ثم آتنا موسى وهارون الفرقان ومنين ai Musa da Haruna aka ce mana Abubakar na yadda da kai amma Musa da Haruna aka ce akwai wata ta ambaci annabi Musa wala qad atayna Musa kitaba la'allahum yahtaduna ko wannan annabi Musa ta ambata amma akwai ta ambaci annabi Musa da da Haruna gaba daya duk duk mun manta gaba daya shi kenan an dai ambaci an ambaci annabi Musa da annabi Haruna a tare sannan kuma aka ambaci annabi Isa ko ita wacce aka ambaci annabi Musa da Haruna a tare zaka ga kusan aya aya ta 45 ce daga farko zuwa aya ta 45 an gane ita kuma wancan wancan aka ambaci annabi isa ta kai kusan aya ta hamsin da ɗaya ko hamsin ne wani abu kamar haka to daga farkon suratul mu'minuna zuwa nan annabi ya fara ba niyyar tsawaye ba yace muhammadu bin ubad bin abbad ne shukku aw ikhtalafu alayhi wannan fadin sa cewa ambatan annabi musa da haruna ko kuma ambatan annabi isa to ɗaya daga cikin marwaitan hadisi da mai suna muhammad bin abbad shine shakka shine shakka ko wannan ake nufi ko wannan aw ikhtalafu alayhi ko kuma marwaitan hadisi ne suke sabani akan haka sai sai akhadhat akhadhat an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alatu kawai sai tari shine sa'alatun sai kama annabi kira da amince tsara tabbata a da annabi zo daidai ambatan annabi Musa da Haruna sai tare ya kama shi faraka sai ya ruku kaga marwacin hadisin abin da ke nuna kamar annabi bai yi niyyar ruku ko ta zuwan tarin ne sai ya katse sai ya ruku wa fi riwayati wata riwaya kuma cewa fa hadafa sai annabi ya kware shine fa hadafa faraka sai ya ruku sallallahu alaihi wasallam kana zalika amul fati kama fi sunan an-nasa'i hakan ya faru a cikin shekarar da aka yi a fatu makka kamar yadda yake a cikin sunan na imamun nisa'i allah kara masa yarda kaga daga sautul mu'minuna zuwa wannan wajen karatu ne mai yawa summa arsalna musa wa akahu haruna bi ayatina ko shine ila fir'auna mal'ihi summa arsalna musa wa akahu haruna nan ne eh wa bi ayatina subhanahu ila fir'auna wa mal'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim faqalu anu'minu li basharin mithlina qawmihima لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين لقد اتنا موسى لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وشينا متى النبي عيسى وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين توسوني yawa to kaga tsakanin wannan da wannan akwai kusan aya biyar to ko wancan ko wannan shi marwayacin hadisi shine ya shakka Allah madaukakin sarki ya samu dace dan kuwa sai mu tsaya anan sai mu tashi lamba ta uku gobe daga cikin abubuwan da annabi yake karatu abinda da nake so yan wasar umra da shi shine yanayin yadda annabi yake karatu a cikin sallar yawa sai kuma ka kwatanta da yanayin yadda ake sallah a yanzu da yadda mutane suke korafi a yanzu da abin da ya kama da haka mutum zai je ya shafe awanni yana hira ya shafa awanni yana kallon bal ya shafa awanni yana kallon waya awanni ba awa ba awanni amma an ka zo kai sallah ta minti goma sha biyar wani sai ya complain eh zuciya ta mutu gaskiya akwai matsala a cikinta sosai da sosai akwai matsala gaskiya yadda kake jin daɗin hira da hira idan ka zauna kana buga kafa kana shewa yanzu ka tsaya a gaban Allah kana kana sallah ganawa ce take da Allah subhanahu wataala duk da ba a buƙatar a ja doguwar sura musamman in sallah ce ta jami'i doguwa da zata da mutum zai fita daga hayyacin sa ba daidai bane eh limami tsaye ta tilawa ita tilawa wannan ba daidai bane tsakani da Allah ya saba wa sunna wannan in ya zauna ya fara tilawa ina ga maka tun kana ganewa sai ka daina to wannan shi ma ba daidai bane amma dai gwargwadon abinda za ka karanta alkur'ani mutane su tadabbarin alkur'ani bai tsayi sosai ba wannan shi ne abin da ya kamata Allah mu kai sarki ya samu dace na eh eh yace kamar sallan mace da namiji wajen bayyana karatu yadda namiji zai bayyana karatu haka ma mace za ta bayyana duk ɗaya ne za ta bayyana kawai dai mace an ce za ta bayyana ne gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta amma babu inda aka ce mace ta koya karatu ba a cikin sallar uwa babu babu wani hadisi da zaka iya kawa ingantacce daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace mace in za ta sallah ta koya karatu babu sashi abinda annabi ya kawo ka'ida ta sallah shine sallu kamar aitu muni bi sallu ku yi sallah kamar yadda kuka yi ina sallah yadda mace za ta yadda namiji zai sallah irin ta annabi haka mace za ta duk ɗaya ne ba bambanci illa iya kace mace ba ta zo ta rinka rera karatu da ƙarfi ba haka ana ji a sai ta yadda ta biyar da kanta mai yiwa wanda yake kusa da ita haka zai iya shi kenan ta yi sallar ta a bayyane wannan shine abin da ke da ɗan Allah ya samu dace dan uwa kafin mu addu'a insha Allah ta'ala za mu yi amfani da wannan damar mu yi addu'a ga ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar mu shine malam Adamu da Allah madaukakin sarki masa rasuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya fa kurakuransa Allah ya haskaka kabarinsa muna fata dukkan ayyukansa na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sa su bi shi Allah subhanahu wataala ya fa kurakurarsa gaba daya lallai ko shakka babu mun yi rashin sosai mala adam mutum mutumin kirki ne mai addini mutawadi jidda kwarai da gaske eh da tawanna maka shi na ɗaya ne sai tafiya suke Allah subhanahu wataala ya musu rahama Allah ya gafarta musu dukkanin rashe-rashen da aka yi a cikin unguwa Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya musu rahama da muke raye Allah ba mu iko ne aiki na garba mu tada su subhanallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa